بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته awai a yau kwanan wata bakwai ga watan daya shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda shi ne ya dace da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa muna darasi na talatin da shida a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkaba'ir na imamu zahabi wanda wancan watan ya kamata mu dora to amma ko wancan satin ya kamata mu dora amma saboda uzuri na tafiya ba mu samu damar yin karatun ba sai wannan sati insha Allah idan yan uwa za su iya tunawa muna gabar magana ce da mai littafin ya mata suna ko ya mata matashiya da azul zalunci ya yi ta kawo ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna mana illa da haɗarin zalunci a rayuwar ɗan adam kuma babban gata ne ga mutum musulmi Allah ya taimake shi gane abu kaza zalunci ne abu kaza adalci ne saboda annabi yana faɗa kamar yadda muka karanta da ku az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah shi zalihu ne ranar tashi al-qiyama zamu iya tunawa mun tsaya ne akan gabar maganar da aka aka daure wani bawan Allah Khalid ibn Barmak da dan shi a kurkuku aka rufe su dan yake cewa ubansa da muna cikin ɗaukaka yanzu mun dawo cikin kaskanci an ɗaure mu an sa mana takunkumi da shi uban yake cewa ya kai ɗana addu'ar wanda aka zalunta ce wani muka zalunta ya yi mana addu'a da daddare muna bacci yana mana addu'a shine addu'arsa ta ci mu gani ni da ka yau a hannun hukuma Allah bai gafala da barin roƙonsa bai amsa addu'arsa ta yi nasara a kanmu abinda ake so a ce shine duk wanda ka cuce shi ka zalunce shi yakan tashi da daddare ya ta addu'a yana roƙon Allah kai kana bacci kana bacci shi kuma ya farka yana ta watsa addu'a to kuma Allah yana karban addu'ar wanda aka zalunta to ba ba zaluncin ba ka ji tsoron dare dare duk wanda ya sa ka a daransa ya daga hannu ya roƙi Allah ya haɗa ka da mahaliccinsa saboda ka cuce shi ka zalunce shi to Allah yana gaggawan karban addu'ar wanda aka zalunta ko ka barar masa ko ka zubar masa ko ka kwace masa ko ka bakanta masa rai ko ka angije shi ko ka hankide shi zai roƙi Allah a kanka kuma Allah zai karba ko akan abin hawa kawai aka barka ka shiga uku mashin ɗin da kake tukawa zalincin da kake wa mutane a kansa abun hawan da kake tukawa alherin tsawon da kake tukawa ɓata wa mutane da kake yi haɗarin da kake jefa mutane a kai duk wanda ya maka Allah ya isa ka shiga wuri wani bawan Allah Yazid bin Hakim yace ma hibtu ahadan qattu haibati rajulan zalamtuhu an ga wurin na'am ban ni ban taba jin kwarjinin wani mutum ban taba jin kwarjinin wani mutum ba irin kwarjinin wanda na zalunta وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله ni na san cewa ba da wani mai taimakon sa in ba Allah ba duk wanda na zalunce shi na san Allah mai taimakon sa ne to ina jin tsoro ina kuma jin haiba ina jin kwarjini na duk wanda na zalunce shi kuma kai ma idan kana da hankali to kai taka tsantsan da wanda ka zalunce shi duk yadda za ka yi a rayuwa ya zama ka zauna da mutane lafiya kaka cuci wani gwanda kai a cuce ka ya li ya ce wannan na zalunta yana ce da ni hasbi Allahu wallahu baini wa bainak Allah ya isa Allah ya ishe ni kuma Allah ya isa tsakanin ni da kai wallahi duk wanda ya buɗe baki ya gaya maka wannan saboda saboda ka shiga hakkinsa ka zalunce shi to ka je ka shafa wa kanka ruwa wa hubisa ko wa habasa rashidu abal atahiya fa kataba ilayhi min as-sijn hadain al-baytain shi'ra amma wallahi inna adh-dhulma shi'mun wa ma zala al-musii'u huwa al-madhlum sata'lamu ya dhalumu idha iltaqayna غدا عند المليك من الملوم rashid ya ɗaure abul atahiya wannan sha'iri mawaƙi sai masa baiti guda biyu a kurkuku ya danna shi ya ce lalle zalin umci ne kuma duk wanda ya ya zalunci wani ko ya cuci wani ya bata masa kuma gobe za ka sani gobe za ka sani idan mun hadu ka san wacce ce gobe kiyama waye abin zargi a cikin mu ne da kai shikenan ya gama kamar wani ne ya cuce ka sai ka ce ba komai za mu haɗu gobe akwai kiyama ka manta zancen ka wuce shi lissafi sai ranar tashin kiyama kun haɗu kai yanzu da ake lallaba a samu a shiga aljanna a wuce a ce wani zai kafa maka birki ya taka ma birki ya tsaye da kai ya hana ka shiga aljanna kuna mujadala jayayya da shi akan wani abu naka ina so ku tuna da wannan maganganu da muke faɗa kuma ku tuna da halinmu da muke ciki a yau irin yadda mutane yau so ake a samu hakkinka a cuce ka idan wani ya samu lagonka da zai iya cutar ka to yana murna shi ya samu saniyar da zai ta tatsa yana zaluntar kana ɗaga kafa sai a cuce ka kana barin wayarka a wajen alwala ta zama ta wani zalunci wurin aski za ka je ana ma aski kana gyangyaɗi ka ajiye yar wayarka ka manta ka tafi ka ba su kudin aski sai daga baya ka tuno ka ce wallahi ba a ganta ba so ake a samu dama a cuce ka yau a kasuwa a wajen mu'amala ajiya ne ka ba mutum kawai mutane yau so ake a samu dama a yi aiki a kanka وعن ابي امامه قال يجيء الظالم يوم القيامه حتى اذا كان على جسر جهنم لقيه المظلوم وعرفه ما ظلمه به فما يبره الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بايديهم من الحسنات فان لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار ولا حديث إن إمام الطبراني ني حديث ني حسن جمع لما حديث أبي أمامة يكي تيوا الظالمي زي زورانا تاشي القيامة الظالمي zai zo ranar tashi alkiyama to mumini ma zai zo ai ballantana zalimi za a kawo azzalimi za a kawo macucin mutane ranar tashi alkiyama sai an ɗora shi akan gadar jahannama shine jisru jahannam gada kusan jahannama tana da gada ta kanta ake wucewa siraɗi ke sai wanda ya zalunta ɗin sai ya zo sai ce wani za ka iya tunawa a duniya lokaci kaza lokaci kaza ka cuce ni wanda ka zalunce shi zai tsare ka akan sirati ranar tashi alkiyama hadisin abi umama zai tunatar da kai tsare ka zai hana ka wucewa kasan ku jahannama ne zaka tuna lokaci kaza lokaci kaza a duniya sai a maka ruwa ne ka cuce ni yace zai zai sanar da shi in ya manta zai sanar da shi abu kaza da ka ɗauka abu kaza da ka yi abu kaza da ka yi waɗanda aka zalunta da wanda suka yi zaluncin fama ya barahu wato ba za su gushe ba suna nan akan gadar har sai Allah ya sa waɗanda aka zalunta sun ƙwaci kyawawan ayyukan wanda suka zalunce su a lokacin za a yi kisasin eh na tuno na zalunce ka sai a ce a ɗebi ayyukanka kyawawa a ɗebi sallarka a ɗebi karatun ƙur'aninka a ɗebi salatin annabinka a ɗebi sadakarka a ɗebi zuwanka makaranta a ɗebi aikin alherin da kai a bawa wanda ka zalunce shi yanzu a nan duniya kana ganin ka zalunce shi ka sha ko ba uban da ya isa ya tsare ka ba wanda ya isa ya maka magana a nan duniya kana ganin ka kware to a kiyama za a zo a kan gadar jahannama za a yi kisafi a tsakanin ku za a yi lissafi annabi ya ce hatta yanzu umma bi aidihim min hasanat to idan ya zama wanda ya zalunce ka din bayi da ma kyakkyawan aikin da za a karba fa sai a ce duk wanda ka zalunce sai a ce ya ɗebo zunubinsa ya ɗebo ƙaryarsa ya ɗebo satarsa ya ɗebo zinarsa ya ɗebo shan giyarsa ya ɗebo zalunci ne tarkacen da ya tafi da su a kiyama sai ya ɗebo sai a ce ya jibga maka shi ne lissafin ya ce musulma zalamuhun حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار كو حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار wannan wanda suka yi zaluncin haka za a yi ta loda musu zunubin mutane zunubin mutane zunubin mutane har sai an kai su ƙarshen wutar jahannama ta ƙasa kaya ya yi yawa sun nitse sun shiga ƙasan jahannama wani hadisi ne hassan kaji ɗaya وعن عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشر العباد يوم القيامة هفاة عراة غرلا بهما فيناديهم غد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة أو أحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة أو قصدة حتى اللطمة هو اللطمة فما فوقها ولا يظلم ربك أحدا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وإنما نأتي حفاة أراتا فقال بالحسنات والسيئات جزاء ولا يظلم ربك أحدا وانا حديث صحيح ني رواية إمام أحمد إمام البخاري أتشين الأدب المفرد يا رويتوشي شيخ ألباني يا إنجن تاشي أتشين صحيح الأدب المفرد بركو جاب ديكيش ranan tashin alkiyama Allah zai tashi bayi ba takalmi ba silifa ba kwabashu ba wani takalmi duk wanda gan shi a kiyama ba takalmi abu na biyu tsirara ko riga ko wando ko ko rawani ko mayafi ko mewa babu zikitir ake haduwa a kiyama ba riga ba wando kai ɗaya gaba ɗaya iri ɗaya ba wanda za gan shi da riga ko da wando kowa kuma kowa da lobarsa loba ba ana yin kaciya ba an yanke fatan nan ko to za ta dawo a wannan yanayi ne na Aisha take ce annabi yanzu ya rasulullah maza da mata za a bi annabi ya ce da ta kyau waye ma yake tuna wai mace ce a gabansa ko mace ce a bayansa waye ita ya tuna tashi hankali yazo kana ma tuna waye ma yake gefe tashin hankalin kiyama da ya kai ga zaka iya daukan danka ka wullar da shi waye ma ya isa ya tuna cewa wai wannan mace ce ko wannan namiji ne ko wannan zai ga al'auran wannan waye ya isa a wannan kiyama fayunadihim munadin mai shela mai kira zai kira da wanda yake nesa da wanda yake kusa duk sauti iri ɗaya ne ba maganar cewa wani yana nesa baya ji yadda na nan yake ji haka shi ma na ƙarshe yake ji wani abu sai Allah sai Allah kiyama kenan fa malam shine yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana al-maliku dayyan Allah zai ce ni ne ubangiji mamallaki mai yin sakamako yau shine ad-dayyan bai dace ba ga wani ɗan aljanna ya shiga aljanna alhali akwai wani zalunci wani nauyi wani hakki na wani a kansa yau ba zai yi ba ba yadda za a ɗan aljanna ya shiga aljanna ko wani ɗan wuta ya shiga wuta wa indahu mazlamatu ko wani hakki ko zalunci hammari mari ɗaya da ka taɓa yi wa wani da yake sama da wannan wallahi sai an biya sai an yi sakayya Allah ka yafe mana har yaro irin ka same shi kai tab gida tab ka dake shi zul me ya maka Allah ka yafe mana mari da ka sani kaga da iya karancin abin da kake tunani ko to wallahi in ka mari wani wallahi sai an tsaye da kai sai ka biya matukar ba da hakki ka mare shi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah قلنا يا رسول الله يتي ولا يظلم ربك أحدا وبنجدك بدل ذلك kowa ba. shi Allah ya yi alkawari duk wanda ya cuci wani sai an biya har dabbobi ragon da ya daki rago akuyar da ta daki akuya bijimin da ya daki rago karen da ya daki kare wallahi malam ba za a rufe ba a shiga aljanna ba sai an biya shine fasarar wala yazlimu rabbuka ahada astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ubangijinka ba zai zalunci kowa ba ba yadda za a yi aje a shiga aljanna wani ya tafi da wani kaikayin wani ya cuce shi ba a biya shi ba ya Allah ya Allah ya Allah ka san me nake tunawa yaya za mu yi da abubuwan da suke ta gudana tsakaninmu da mutane irin wani lokacin kana yaro ana cikin samartaka din an yi ta abubuwa ya za ka yi da hatsaniya da abubuwa da yawa da ka kukulla a rayuwarka ka tara wa kanka aiki wato dole ne sai ka yawaita ibada don dole sai an ɗebi ladanka an biya wani don wani babu ba za ma ka taɓa haɗuwa da shi ba ma ballantana ma ka ce ya fi mu kaga kai bukatar ka yawaita salati ka yawaita karatun qur'ani ka yawaita istighfari ka yawaita tuba dan idan an zo ɗiba an raga ka samu sauran da zaka ƙara sani dan wallahi sai an ɗebe ka barin tambaye ku anan masallacin karafta ta ba to nan asiri zan yi ba akwai wanda yake jin a ransa bai taɓa zaluntar wani ba akwai wanda yake iya tunawa cewa bai taba cutar kowa ba babu ko to duka muna cikin haɗari ko ni da nake biya mu karatun nan ban isan ba da wannan amsar ba ko a islamiyya ne da kake koyarwa wallahi zai iya yiwa kai wani yaro hukunci ka zalunce shi ko a makarantar boko kai ba mu za ka yi wa iskanci za ka gani za mu haɗu a jarabawa za ka gani kai ni za ka yi kaza zan yi maganin ka wallahi sai ka shekaru ba za ka yi graduation ba in dai ina jami'an nan wallahi ba ka yi graduation ba in dai ina makarantar nan ba za ka yi graduation ba kuma hakan za a yi wallahi hana shi yin graduation sai ka ji ana cewa wani ai wani ne ya rike shi ai matuƙar ni nake ɗaukan kwas ɗin nan ba za ka ci ba kuma duk uban da za ka gaya wa ka je ka gaya masa kuma ba za ka ci ba sai ka ji an ce wani ya kasa gama jami'a wani ya kasa kasa gama diploma ai wani ne ya rike shi yayi an dawo mai da ita yayi an dawo mai da ita wani ne mutum ɗaya kawai saboda Allah ya bashi wani matsayi ya bashi wata sarauta ko ya bashi wani mulki ko ya bashi wata dama yake azabtar da ɗan uwansa ya manta akwai mutuwa a gaban shi da ni zaka ja za ka yi kurkuku wallahi sai ka yi kurkuku wallahi wallahi sai na ɗaure ka sai ka yi kurkuku zai maka rantsuwa kuma wallahi malam a matsayinka na marar galihu sai ka yi kurkuku kafin ka je ma ya gama gyara hanya kafin a fargama tukunna daman an tashi rashin mutunci za a kai ka sai su kai ka juma'a ko alhamis a yi delay din abin sai a ce a danna ka kurkuku ba za a dawo ba sai litinin ko talatin kaga rantsuwarsa ta yi ba ka fara wannan babin na maganar zaluncin nan akwai bukatar mutane a rinka karanta musu rinka jin me zalunci malam ya ta kawo mana misalai na zalunci za ku gani tun da na karanta wani abu wallahi jiki na ya sanyi gaba ɗaya wallahi tallahi jiki na Allah yanzu na haka wallahi ji nake kamar ba ni ba na kata wato abun ba daɗi idan aka gaya maka wasu nasoshin sai ka kaɗanya za ka tsallaka kuwa yanzu da mota za ka tafi kana tukawa daga nan kafin ka je gida baka sani ba ka jefa trafiketo ashe wani yana bayan ka ka gigita shi ka firgitar da shi ka yi overtaking wani ya kaza sauran wani yana gudu ya yi overtaking wani ya taho yana da babban mota yana ji yana gani nan rami nan rami dole sai ta mota ya nike su mutane ne dole su yi gaba da gaba amma kuma kuskure ya yanka obatikin bai duba ba ya kashe su shi yana da babban mota yana sama in ma faduwa ne wullar da shi za ta yi waɗannan kuma masu ƙaramin mota ne dole su shiga ƙarƙashinsa gefe rami can ma rami dole su haɗu da zai kauce wani direban tirela kwanan ne ya aiko mu ya mun tambaya shi da abokinsa yace shi wallahi wai yana cikin tafiya ne ana ruwa kawai shi bai kula ba kawai sai ya ga wani mai babur ya yi goyo kawai a gabansa ya ga rami ya kauce yana kauce shi kuma ya bi ta kansu yace malam takaice ma zance sai babur din nasu aka zaro daga karkashin tirela ta su kan an nike su gaba daya wai shi ne bugo waya yana da Allah akwai magana sauƙi dangane da azumi na ce yanzu ka kashe mutane kana mun tambaya akan sauƙi a azumi wai ai su suka hauro masa na ce waye sababin kashe su baka da birki a motarka ya za ka zo kana gudu a cikin gari kai baka san hanyoyin najeriya ba kai ba direba bane ba shikenan ka kashe su ka kai shi lahira ba su shirya ba azumin da za ka yi na hakkin Allah kana neman a ɗaga ma kafa kai wai shi wallahi kaza kaza kaza mu go ulsa ce da shi nace ka je ka fara in ka ji za ta kashe ka ka kira ni a waya to na san wace ran ulsa ce malam kawai ce sai in ce mai kai ya zumi nace ka je ka fara da ka ji ta gigi ta kaza ta kashe ka sai ta kira ni Allah zai ce ni ne sarki mai yin hukunci babu wani wanda zai shiga aljanna ko wuta in dai akwai hakkin wani a kan shi sai an biya ka ji dan wutan ma fa sai an ce a biya tukunna ba cewa a yi sai dan aljanna ne a daga ba kafa ba a yi shi ne wani sabi ya ce ya manzo Allah ya za a yi haka alhali ma za mu zo ma ko takalmi babu ba takalmi ba riga da me zamu biya manzo Allah ce yau bil hasanati was sayyiati ne jaza a kiyama ba naira ba kuɗi ka san da me ake ake hada hadar kasuwanci a kiyama da kyawawan ayyuka da munana wato ni ba abin da yake gigita dan uwana irin mutum ya je kare sa rashin mutuncinsa da iskancinsa da shaye-shayensa ya zo kuma kai ka shiga hakkinsa a ɗebe wannan zunubin nasa a lafka maka kai kuma ka zo ka hana kanka bacci kai ne zuwa masallaci kai ne karatun qur'ani kai ne zikiri kai ne salatin annabi kai ne sadaka kai ne kaza wai a zo wani yana banka wani bashi ran tashin kiyama a ɗebe wannan abin da kake aje a bashi kai kuma a ɗebo zunubin sa a loda maka to ya za ka magance wannan ka dina zaluntar mutane kun ji zalunci to ku tuno masu mulkin mu da Allah tuno masu mulkin yan handama a cikinsu yan babakere yan warwasu yan wawa yan atare atare dukiyarku suke nema su shaƙe ku ba magani a asibiti ‘ya'yanmu ba sa iya zuwa makarantar ba sa iya shiga jami'a ba ma iya zuwa mai noma don ba mu da hali abubuwa sun lalace amma shi ɗan jariri a ƙasar nan an samu shugaba wani shugaba a wata jiha ɗansa jariri ma an rubuta mai scholarship an rubuta sunansa scholarship yana karatu a kasar waje duk watan duniya ko duk lokacin za a cire wannan kuɗi sai an tura mai akwai mutane suna kwanciya asibiti wallahi tallahi maganin dubu ɗaya ba za su iya saya ba Allah allura ta dubu ɗaya wallahi sun haƙura ba za su iya ba amma akwai wanda wallahi atishawa ɗaya biyu uku in yayi sai ya buga biza zai tafi kasar waje a duba lafiyarsa don baya son ya mutu muna nan a asibitocinmu babu gadon haihuwa babu gadon kaza babu gadon kaza akwai mutumin da a duniyar nan matakar matarsa da ta yi ciki saura wata ɗaya wata biyu ta haihu za a tafi da ita amerika ingila a can take haihuwa shi ba sa haihuwa a najeriya gaba ɗaya ɗan najeriya ne a najeriya za a samu cikin amma ba za a haihu ba sai a can za a je a haihu amma ba kasuwa ya je ya kasa kaya ci riba yake amfani da wannan kudin ba kudi ne na al'umma a hannunsa dama ce ya samu mutane suna ta mutuwa a hanya kana gudu da mota sai ka ga rami ka taka birki ya shanye ka faɗa ramin motar sai sama taddaci gini ko taddaci rami ke ta hantsulawa da ku ku mutu a zo a zaman makoki an gama da ku zalunci ka tuno mutanen da suke kashe mutanen nan masu rataye bindiga su je su bi gida gida suna harba mutane suna satan mutane suna kashe mutane zalunci ka tuno waɗanda suke suka mai da jinin ɗan adam ruwan shansu ka tuno wanda saboda zai samu kuɗi za a iya shirya dil ɗin komai ya zalunce ka wannan kashe-kashen da ake da zubar da jinin nan da ake mutum kurin ya wanke bindiga sai goge ta da auduga ya tsaya a bakin titi kawai ya tsare kowace mota ce ta zo sai ya tsare ta ya harbi na harba a bashi kuɗi ko a mutu wallahi shekaran jiya nan ba wai da daɗewa shekaran jiya nan na bi wata hanya a cikin hanyoyin nan a nan cikin garin nan dare karfe goma sha ɗaya na dare a gabana ina gani wasu yara kawai wasu matasa suka zo da makamai suka tsaya a tsakiyar hanya kawai duk wanda ya zo wucewa sai sun tsaye da shi sun kwabe shi sun kwace wayarsa da kuɗinsa wani bawan Allah ina kallon sa suka daga mai makami suka ce daga ya daga ya dage rigar ta sai gashi daga shi sai gajeren wando suna caje shi duk waya ka ajiye ta kuɗi da kanka zaka ciro kuɗin da wayar da komai ka zuba musu a buhu ga barandani ga adda a hannunsu ga ni ga su ina kallon su ga mota ta ga ina kallon su sai wanda ya gani ya yi kwana wani ya yi kwana wani ya tafi na juya na leƙa ta miro na gani suna ta aikin su kuma hankali kwance fa mutane kuma sa wucewa fa mai mashin yana wucewa waye yana wucewa an raina maka kura sai a tsaye da kai su haɗa kayan su haɗa abin da suka haɗa su gida su yi bacci gobe su je su kashe kuɗi sun cuci mutane akwai akwai bijiri na tashi alƙiyama na duba na ce yanzu babu hukuma ne ka ba za ka iya yin wani abu ba ba abin da za ka iya yi kamar na tsaya na musa magana na ce to ni ma da Allah ya kubutar da ni wani ƙara gaba kuma Allah ya hana su yi mun magana gani ga su Allah bai ba su iko su ce mu uffun ba haka na kwana da bakin ciki da jimami wallahi to haka ake a ƙasar nan mala a ko'ina wurin da ya fi ko'ina security da ake tsammani ba abin da ba a yi har a abuja ana yi titin da zai kai ka gidan shugaban ƙasa ko vila ko wayewa duk ana yi titin central mosque da waye duk ana yi kaga dai karewa dai gidan gaba ɗaya kenan a jihohin nan namu na arewa a bayan wani gidan gwamnati daga cikin gidajen gwamnatin nan sananniyar hanya ne ba a ma binta in dai karfe tara goma ya na dare bayan gidan gwamna ne wallahi ba a iya bi saboda matattara ne ta yan marasa mutunci a nan ake fashi da ta'addanci amma fa bayan gidan gwamna ne ba zan faɗa ba kasu zo su tattara ne kafin ku ji ɗoriya ta na jiki a bashi a haka duk wanda ya tsargu da shi nake Allah kai mana afuwa ku rinka tuna wannan in ana cewa zalunci ku rinka tuna yadda wasu suke tara wa kansu bala'i ga wani hadisi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man daraba sautan zulman uktusa minhu yawm al-qiyamah tsumagiya kwaya ɗaya in ka daki wani da sunan zalunci wallahi sai an yi kisasi akan karatun shi kiyama na malaman makaranta duk sulun masta mai dukan yara wallahi duk ɗan da ka dake shi ba da haƙƙi ba yana da uzuri ka dake shi a kiyama sai an yi kisasi yana cikin abin da aka ambata wa muna zikira anna kisra ittakhadha mu'addiban liwaladihi yu'allimuhu wa yu'addibuhu hatta idha balagha alwalad alghayata min alfasl min alfil fadl wal adabi istahdarahu almu'addibu yawman wa darabahu darban shadidan min ghairi jurmin wala sabab فحقد الولد على المؤلم إلى أن كبر ومات أبوه فتولى الملك الملك فتولى الملك بعده فاستهضر المعلم وقال له ما حملك على أن تضربني هو على أن ضربتني يوم كذا وكذا من غير جرم ولا سبب فقال المعلم اعلم أيها الملك أنك لما بلغت الغاية في الفضل والأدب علمت أنك تنال الملك بعد أبيك فأردت أن أوذيك فأردت أن أوذيكك ألم الضرب وعلم الظلم حتى لا تظلم أحدا فقال جزاك الله خيرا ثم أمر له بجائزة وصرفه ومن الظلم أخذ مال اليتيم وتقدم حديث معاذ بن جبل حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب كجونا كسر كسرة أنا جل لبارين كسرة كو تركي كسرة sarki kisra akwai kisra akwai kaisar to kisra din muke magana ya ɗauki mu'addiban shine discipline master shine mu'addib ya ɗauke shi musamman yana biyansa a matsayinsa na sarki ka duba sarakuna irin na da discipline master ya ɗaukar wa ɗansa ya ce ka rinka gyara shi kana casa shi don ya zama mai ladabi dan sarki an ɗaukan masa mai jatta shi in ya rashin kirki yu'allimuhu wa yu'addibuhu ya koyar da shi ilimi sannan kuma yace ka koya mai ladabi ana nan hatta idza balagal waladu alghayata fil fadli har sai da da ya kai matuƙa wajen falala da ladabi din yaro ya girma sai shi malamin ya kira shi malami ne yana cin riga biyu rigar malinta rigar ladabtarwa ya casa ka kuma ya baka karatu sai ya kira wannan yaro ya fi girma ya yi ladabin yana da falala yana da matsayi dan sarki ne shi ana ma tunanin ma zai gaji sarki wallahi yana kiran yaron nan kawai sai kama casa shi ya ba shi kashi zarban shadidan min ghairi jurmin wala sabab ba yayi ijramanci ba ba yayi laifi ba babu sababi kawai cin zali ya kera shi kawai ya gyara shi fa haka da waladu alal mu'allim yaran sai ya kullaci shine hikidu sai ya kullaci malamin haushinsa ya kama malamin haushin malamin ya kama shi ya ce za ka gani zan zama sarki ai in dai ba mutuwa kai ba to shine ana jin tsoron rikici da ɗan sarki dan duk da ya zama sarki zai maka illa har sai da yaro ya girma wa mata abuhu fatawallal mulka ba'dahu kawai sai uban ya mutu yaro kawai uban yana mutuwa take aka nada shi kai kuma malami mai ladabtar da ɗalibi yana gida bai tafi ba ai yana hawa mulki sai ya ce a kawo mun malamin nan zai casa shi shi ba yana zuwa ya ce da shi ma hamalaka me ya ɗauke ka ala an darabta ni yau kaza wa kaza dukan da ka mun ranar kaza da kaza da kaza lokaci kaza ba ka mun duka ba me na maka me ya kai ka kan wannan duka min gairi jurmin wala sabab ba wani laifi da nayi ba sababi ba yana tambayar sa akan dukan da ya masa bai iya karatu ba a'a wannan dukan da na gaya muku da ya masa malami sai ya ce a'a ilam ayyuhal malik ka sani ya kai sarki ka duba ɗalibin sa ne yanzu sarauta kenan kawai sai yare ya canja sai ce ka sani ya kai sarki annaka lamma balagtal gayata fil fadli wal adabi yayin da naga ka kai matuƙa wajen samun matsayi da falala da ladabi kuma naga kai mutum ne mai ladabi alimtu annaka tanalul mulka ba'da abika daga nan na gane cewa wannan tarbiyyar da na maka idan babanka ya mutu kai za a naɗa sarki ni na gane cewa za ka zama sarki to sai nace bari maka wata dabarar da zan taimake ka shine nayi nufin in ɗanɗana maka ka ji zafin duka ka ji zafin zalunci dan karka daki wani karka zalunci wani ba saban yasa nace bari in casa ka in na casa ka ka san zafin duka a yanzu ranka ya ɓaci ka san ba daɗi to tun da kai sarki ne karka zalunci wani yadda ka ji zafin nan haka duk wanda ka yi wa wannan zalunci zai ji zafi shi sa ne maka wannan hatta la tazlima ahadan wallahi na maka wannan ne ya kai ranka da sarki dan karka zalunci kowa sarakuna irin na da masu adalci kawai sai ce jazakallahu khairan yace Allah saka maka da alheri yace kai a kawo kyauta a ɗebo kyauta a ɗebo kyauta shi ne fa'amar lahu bi ja'iza wa sarafahu yasa aka kawo mai kyauta mai gwaɗi kuma ya ɗauka ya bashi ya ce ɗaukar je ka ya daki sarki kuma an masa kyauta a ga an rinƙa waɗannan wallahi tallahi malam Allah malam da za a rinka jarraba irin wannan wallahi za a samu sauki shikenan malam imamu zahabi yace yana daga cikin zalunci misali ya fara kawo mana rike dukiyar maraya cin dukiyar maraya ko mun karanta da ko a hadisin mu'adh bin jabal ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ka nisanci ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah a wata riwaya addu'ar wanda aka zalunta يرفع فوق الغمام ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين duk wanda aka zalunce shi ya daga hannu ya roƙi Allah to ana daga wannan addu'a ta sa saman girgije Allah yana cewa da girma na da matsayina da ɗaukaka ta wallahi sai na taimake ko da bayan wani lokaci kwarai kuwa Allah yake cewa wallahi sai na taimake ka duk wanda aka zalunce shi Allah isa an rike masa kudin fansho an rike masa kudin kwangilarsa an rike masa kudin business ɗinsa ka yi harka da wani ya zalunce ka ka ce Allah ya isa Allah ce wallahi sai na taimake ka shi sa kuma nan wanda zai ya san me yake yi a rayuwa ba zai bari ya zalunci ba amma ina gaya muku yanzu neman mulkin ake dan a zalunci yanzu wani bawan Allah yake gaya mu a kasuwa fa yake ya ko 'ya'yan ɗan uwansa da 'ya'yan mai gidansa da 'ya'yan kaza da 'ya'yan kaza suna harkar business wallahi malam yaran a cikin yaran kawai wani sai ya rikide kawai ya hada kai da yanki da nafas kawai aka kira mai gidan a fa shagon sai yake yaransa ne na shago yaransa ne a kasuwa shi yake taimakonsa shi yake mai kaza yake masa kaza za su kira shi a waya a sanar za su zo su kama shi suka yanka uban kuɗi cewa fa lalle ba da kuɗin nan ko ba ka ba in bai in ba ka ba zai ga tashi hankali kuma daman an taɓa kidnapping ɗinsa 'yan watanni da suka gabata aka kwaci miliyoyin kuɗi a hannunsa sai ga shi yaron nan ya sake yi da aka yi tracing aka je aka bi wayar ana dubawa malam sai aka gashi ashe ma yaron na gida ne to yanzu malam da na gindinka na kusa da kai wanda yake ganin zurubtinka je kaka dawo ɗinka wallahi da shi za haɗa kai a cuce ka wallahi wallahi wani sau nawa ake samun ɗaya ya jagoranci yan fashi da makami su je gidan ubansa su je kasuwar ubansa sai inda ubansa yake zama a sace uban ko kuma a sace kudin uban uba fa sau nawa aboki a kasuwa zai maka shune yanzu nan kafin na zo ne sallar magarba wani yaro wani ɗalibi yake gaya mu shekaran jiya an shiga masa shago an fasa shagon an ɗebe masa arziki da dukiya kuma abin mamaki ranar da yamma ya je sun gayyo sayayya mota guda yayyo ta kaya buhunan madara irin ta awon nan buhunan shuga buhunan shinkafa katan-katan na taliya katan-katan na makaroni kaza kaza kaza kaya da kuɗi da kayan abinci da wane ne da an cika shago sai da aka gama saitawa ya yi sari ranar da daddare wasu suka zo da mota suka yi fakin a kofarsa ya ce wallahi abin mamaki malam kwato ne manya-manya kwadi ya ce wallahi malam yadda ka san kara haka suka karya kwadon cat wai ashe akwai wani abin da in aka sa tsakanin karfin kwado da kwadon yadda ka san almakashi ana kaf sai ya balle ka duba karfin kwado ba da yanzu kana ga dara wai ka tara wani abu ka je ka sa kwaduna ka garka wani uban kwado wani wane ne wane ne ba ruwansu da wani makulli wuyan kwadon kawai za samu in suka shaƙe shi haka ga hakan nan in dai wannan almakashin ya riga ya shiga tsakanin wannan farin karfin kwadon da wannan wallahi malam suna ballewa zai ba ƙara ba sai an tashi makoci ba ya ce malam ba su fasa shago ba su balle komai ba amma fa sun gutsure kwatuna suka gama suka aje suka yashi shagon nan tas yaron nan ya ce washe gari da ya zo da safe zai buɗe abin da sai ga shago a buɗe yana zuwa da ya leƙa ga an yashi shagon sai jiri ya kama shi wallahi ya ce wallahi malam sai na nemi jikin gini sai na jingina haka kawai sai ya fara jin wata hajijiya haka tana kadawa wai shi ne kuwa mutum ya shiga wurinka rufin asirinka ya maka sata ya takalmin da kake sawa wani yana so wallahi wannan yar wayar taka da kake dannawa wani wallahi yana son inda zai samu yadda zai wallahi sai ya cuce ka yanzu wani mutum aka kawo mana labari a masallaci kasan inda yake sai ya zo masallacin juma'a da wuri sai ya ɗauko caja extension waya mai tsawo sai ya ɗauko cajoji sai ya samu ya samu kan wayoyi haka waya mai kyau amma fankoci waya mai kyau amma ba komai a cikinta sai ya zuzzura cajin haka waya ɗaya biyu haka saura kuma sai ya ɗan bar yadda ka san tarko zai ka yadda ka san tarko bera zai kama ko gajiya ya tsana ya tsana cajoji ka san mutane akwai yan san banza da Allah wani dan ji wani caji haka ta bismillah dan juma yake zuwa da wuri da sallarsa da komai dan jona gindin socket to ya sa wayoyi na boge kai idan ka zo zaka wuce sahun gaba ko wani abin sauran su kaga ga caja nan da Allah malam ko dan dan sa saboda kaga mai tsoron Allah ne ya zo juma'a ma da wuri sai ka jona wayar ka a samu na malam ba komai sa sa yana ne yana zan kuma da ƙura'ani a hannunsa malam wata ya ce da ƙura'ani a hannunsa ya ta tilawa ga ga ga abin nan sai kun jona wayoyi biyu uku hudu tana jina ko sai ya zare sai ya zare sai zuba su aljihu sai ya fita kamar zai kama ruwa sai ya bar wannan fankon wayoyin wannan fankon wayoyin wani duk wanda ya zo wuce zai ga ai zai je da ai ya bar waya ai ga wayoyi na ya bari ashe wayoyin iska ne ba komai a ciki yanzu wannan wayan ka ganta a haka zai iya yawa ba komai a ciki kawai kes din ne kawai sai mutum ya zo ya jona kawai ya kana gani ai ga manya manyan wayoyi ya saka sai ya gaba sai an idan da hudu ba ka gama Allahu akbar ɗinka ka yi sallah ka yi komai za ka zo ka wayar ka zo ka zo ka nemi mai mai cajin ka rasa shi ya yi gaba ya gama da shi ma fa wannan wai dan uwa ne fa ya zo juma'a da wuri sana'ar sa kenan hula mai kyau in ka kama wuri da ita ka bar ta ka tabu kama ruwa wallahi in ka dawo baka tarar da ita ba hula ba ga duk masallatan na duk akwatuna muka sa na sa takalmi in an isa a basu a waje mana wani na ina karatu na ina yi ina yi haka ina leƙawa galiban nan ya tattare min takalma na ya sa musu kusa kusa saboda gudun ko ta kwana Allah ya sauki wa an shaidu shi'ran tawaqqa du'a al-mazlumi idda'a liyarfa la yurfa fawqa as-sahbi thumma yujabu tawaqqa du'a من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب فقد صح أن الله قال وإزتي لأنصرن المظلوم لأنصر المظلوم وهو مصاب فمن لم يسأل فمن لم يصدق ذا الحديث فإنه جهول وإلا عقله فمصاب babu zabi yake cewa gashi nan suna faɗa wani bawan Allah yana faɗa yana cewa ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta in yi addu'a dan wallahi addu'ar wanda aka zalunta saman girgije ake kai ta ka kiyaye tawakka nan tawakka din ka kiyaye daga wika ko wikaya addu'ar wanda tsakanin addu'arsa da ubangijinsa babu hijabi shine tawakka du'a man laysa baina du'a'ihi wa baina ilahi al'alamin hijabu kada ka taba tsammanin Allah mai watsar da shi ne ko kuma wai zance yana buya ga Allah wala tahsabanna Allah mutrihan lahu wala annahu yafa alaihi khitabu wai ka ce zance yana buya ga Allah la ya inganta Allah ya ce da girma na sai na sai na taimaki wanda aka zalunta kuma za a ba shi lada faqad saha anna Allah qala wa izzati la ansuranna la ansuru al-mazluma wa huwa musabu duk wanda bai gaskata wannan hadisi ba to ya zama jahili ne ko kuma hankalinsa ya tabu faman lam yusaddiq zal hadisa fa innahu jahulun wa illa aqluhu fa musabu fasl wa min a'zam adh-dhulmi al-mumatala imam az-zahabi ya kawo misali yace yana daga cikin mafi girman zalunci shine taurin bashi shine mumatala na karbi kudi a wajen liman naira dubu ɗari uku da hamsin kuma ina da hali sai na kibiyansa sai nake bashi dubu uku wani lokacin nan dubu biyar haka in ya takura ce da Allah kai haƙuri malam kai ka san halin da ake cikin tura mai dubu uku da ɗari bakwai kai da ake bin ka dubu ɗari uku da wani abu kana mu matsala irin masu taurin bashi ɗin nan su ƙi biya kuma suna da hali to shi ma zalunci ne ma qudratihi ala al-wafa'i lima sabata fi sahihaini anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun taurin bashin mawadaci zalunci ne wannan hadisin sahihi ne imam ahmad da bukhari da muslim suka rawaito a wata riwaya layyul wajid zulmun yahillu irduhu wa yaqubatu taurin bashin wanda yake da shi lai yana da shi ya ƙi biya to ya halatta alkali ya ci mutuncin sa ya masa hukuma ko kuma ya halatta an yahillu shikayatahu wa habsuhu a kai karansa kuma a daure shi a kai karansa a daure shi shi ma dai yace wa min az-zulmi an an yazlima al-mar'a haqqaha min sadaqiha wa nafaqatiha wa kiswatiha yana daga cikin zalunci mutum ya zalunci mace hakkinta da cin abincinta ciyar da ita da sadakinta da sutura ta kiswatuha wannan yana cikin fadin Allah faɗin manzan Allah layyul wajib zulmun ya hillu irdu wa yaqubatu ma'ana duk wanda ya aure mace bai ba ta sadaki ba ya zama zalimi ya aure mace ya ki ciyar da ita ya zama zalimi ya aure mace ya ki suturar da ita ya zama zalimi kuma wannan hadisin za a dora akan sa layyul wajib zulmun ya hillu irdu wa yaqubatu to kaga shi kansa aure idan mutum yayi ka daure mace kamar ka daure dabba sai lokacin da ka ga dama za ka waiwaice ta wannan ba daidai ba ne duk wanda ya ga zai yi aure to ya tabbatar yana da imanin da zai iya ɗaukar nauyin matarsa wanda kuma ba zai iya ɗaukar nauyi ba to ya haƙura lissafifin lajina la yajidu ne ka hana tayi ne hum Allah min fadli amma ina gaya muku yau akwai matan da da yawa su suke ciyar da gidansu akwai gidan da fa saboda abin da mai gidan ita ce kai kowa ta je ta nemo abin da za ta ciyar da yayanta Allah wallahi tallahi malam so nawa samari za su ce ma mu ai mu gidan mu hutun da muka tashi baban mu baya mana komai kuma mu taba ganin baban mu ya bada kudin shafa ne ba mu taba ganin baban mu ya siyo mu shinkafa ko na bai san da wannan ba amma fa akwai aure kam sai haihuwa za ta yi ta haihuwa amma wallahi baya daukar nauyin gidan da haka yaro duk yaron da ya tashi zai je buge-bugensa ya nemo abin da zai ce wa kansa sutura haka ita ma matar kwanan nan wani gidan talabishin suka zo hira da ni akan takaba sai suke mu wata tambaya da ta bani mamaki wai me yau hukuncin matar da ana yin takaba kwana uku ta fita kwana uku fa aka ce me fusa ta ce to ba ta da abin da za ta ciyar da yaran za ta yi zaman takaba ne ba su da abinci uban ya mutu ko kwayan gero bai bari ba kuma yan uwansa ba sa taimakawa makota ba za su taimaka ba dangi ba za su taimaka ba ta ce dole take fita dole take fita ta je ta nemo abincin da za ta ciyar da wannan yara yaya hukuncin ta kabarta na ce ta yi to me zan ce zan ce ta zauna ne yunwa ya kashe ta ka duba fa irin halin da ake ciki kudin makaranta mata wallahi wasu suke buge-buge su biya yayan su da makaranta amma a hakan mutum sai ya je yana cikin wannan kuncin halin wallahi sai ce zai ƙara aure bahaushe kenan mai ban haushi mai ban haushi wani yana da tauri tauri yake da shi akan akan harkar gida amma in ya gama ce yana sha'awa to zai zuba kudinsa amma a gida bai zai biya ba akan lafiyarsa ma bai zai iya kashe kudi ba bai da kudi kawai wani yaro ake mamu labari da matan babansa da 'ya'yan baban uban mai kuɗi ne aka kai wata matar baban ba ta lafiya kai ta asibiti aka buga maiwa aka ce alhaji ga haji ya fa an kwantar da ita kaza kaza kaza ana buga masa waya sai dan yake ce ku shiru ku ji yanzu zai ƙarya zai ce bai da kuɗi ɗansa ne wallahi malam ɗansa ne ya ɗauki waya na buga ku yasa hansu ya ce yana gaya matan uban ku shiru ku ji yanzu zai mana ƙarya zai ce bai da kuɗi mu wallahi yana da kuɗi ana buga ce alhaji kaza kaza kaza shi kai ni ba da hali ku san yadda za ku je ku ni ba da shi ba da hali yana aje yaron yace wallahi ƙarya yake wallahi ubansa ne da ya haife shi ƙarya yake aga ya zubar da mutuncin ana ba da labari wai wani bawan Allah ne ya kai shi asibiti ranga-ranga bai da lafiya ba kamar zai mutu aka duba aka ce sai an masa aiki aka ce to alaji za a dan samu wani abu yace shi ba da komai ba yi da komai aka ce aikin nan fa akwai haɗari ana buƙatar kuɗi wajen dubu ɗari da hamsin Allah shi waye shi aka yi karo karo kanin sa ya ba da kaza wani ɗan sa ma'aikaci kaza wani aboki wani waye aka yi karo karo dai aka hada kuɗi a wani asibiti ne a garin na aka wani aka shigar da shi tiyata aka biya kuɗi aka shigar da shi tiyata ana masa tiyata yana fitowa ya mutu to an zo za a ɗauki gawarsa za a je a shirya shi a je a binne shi ana lalime shi sai aka ji dan tudun kudi a nan wallahi mala ana ana janyo kudin sai aka ga rafa dubu ɗari biyu wani daga cikin wanda ya bada kudin ya same shi ya ɗebe shi da wari gawar ya daka wallahi aka da makalla gawa yake dan iska mara mutunci bakare ya ci wani ya ce kai gawa ce kada iska ƙarya yake ba mutuwa ya ba mutuwar ma ya ce ƙarya yake bai mutu ba ya ce yanzu ka duba mutumin da aka yi ta karo karo ana neman kuɗin da za a mai aiki zai mutu da kuɗin nan a jikinsa da kuɗin nan a jikinsa ya ƙiya ma da kuɗin nan ya sa muka je muka ce wallahi sai an biya ni kuɗi na ya zara a cikin kuɗin ya zari kuɗinsa ya ɗebe shi da mari ya yi tafiyarsa kawai kai wala akwai 'yan duniya a ƙasar nan malam to abin da muka wada daidai dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun har shi Allah ya fi mana Allah ka rama mu da mammako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh